أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعرفي برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ولله ما في السماوات وما في الأرض بيده الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Allah subhanahu wata'ala shi yake da mulki shi yake da iko cikakke na ma fi samawati wa ma fil ard dukkanin abin da yake sama da abin da yake kasa baki ɗaya Allah shine ya mallaka ai huwa malikul lizali Allah shine mamallakin duk abin da yake sama da kasa wa minhu dhal wal mutadi daga ciki akwai batacce akwai shirye duk suna ƙarƙashin ikon Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah shi yake shiryawa ga wanda ya so ya shirya shi yake batarwa ga wanda ya so ya batar liyajziya alladhina asa'u bima amilu Allah subhanahu wata'ala wato wannan lamun da lamun da yaje kamar lamun ta'ariri ne menene illa ta mallakar Allah na komai me yasa Allah subhanahu wata'ala yake da komai wato Allah subhanahu to wasu sai lamun ta'ariri ce amma wasu malaman tafsir sun ce wannan lamun lamul aqiba ake ce mata wato saboda ya zamana Allah shi yake da iko a sama da ƙasa da mallakar komai da bayi da shirya su da ɓata kowa ya abin da Allah ya kaddara mai liyajziya wato liyasira fi aqibatil amr kenan shine lamul aqiba saboda a ƙarshe a ƙarshen lamari wanda yayi daidai Allah ya saka masa wanda yayi ba daidai ba Allah ya masa hukuma saboda wannan lamul lamul aqiba ce wanda ce mata lamul sayrura kamar irin lamun nan ta fadin Allah da Allah yake cewa وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو ينفعنا أو نتخذه ولدا إن الله سوى ليكون لهم عدوا وحزنا لنا إن الله يبدأ أكن فرعون da matarsa bayan an tsinci annabi Musa sai Allah ya ce Allah ya sa annabi Musa ya faɗa a hannunsu sai Allah ya ce li yakuna lahum aduwan wa hazana saboda li yakuna fi aqibatil amr a ƙarshen lamari annan musa kuma zai zama na abokin kiyayyar su fir'auna da matarsa to wani shine lamul aqiba to nan ma li yajzi allazina asau ma amilu mulkin sama da kasa din na Allah ne menene munasabar wannan aya da ta baya munasabar da ayar baya shine me Allah ai ya magana kafiran nan ne tun daga afayatul lata wal uzza masu bautawa wannan Allah sai Allah ya faɗi cewa manzo kada ya fa'arin amman tawalla a zikin karka damu wanda ya kawo da kai baya zikirin Allah karka damu me yasa Allah ya saboda ai duk kayan Allah ne da wanda ya kau da kai din da wanda ya ji ai Allah ya ce inna rabbuka huwa alamun man yadullu an duk Allah ya sani kuma kayan sani duk abin da yake sama da kasa ita liyad ziyal ladina asabu asau saboda a karshen lamari za su koma gare shi kuma shi zai sakawa wanda yayi aikin alheri da alheri shi zai sakawa wanda yayi aiki mara kyau sakamako mara kyau saboda ka annabi karka damu sakamakon ba abun kake ba kaga wannan kamar ayan nan ce ta laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum manzo ka daina damuwa akan lamarin saboda yin sakamakon mai kyau ga wanda ya mai kyau da yin akuba ba a hannunka yake ba abin da yake a hannunka shine isarwa ka isar to sakamakon yana hannun yana gun ubangiji liyajzi alladhina asa'u bima amilu Allah shi ya kaddara wanda suka bata suka bata dan zai saka musu sakamakon bata din wa yajzi alladhina ahsanu bil husna sannan Allah shi zai saka wa alladhina ahsanu Allah shi zai saka wa waɗanda suka kyautata aiki bit tauhid suka kyautata wajen ta Allah wa gairi da wani samina da'a san daga ayyukan da'a su ma Allah shi ne saka musu bil husna zai saka musu da gidan aljanna al husna din ai aljanna shine gidan aljanna kamar yadda Allah ya fara yin lazina ahsanul husna ko wanda suka kyautata aiki Allah ya saka musu da aljanna
الذين يتكلمون كبائر مثل الفواحش إلا جمعا إلا لهم إلا لهم رواتب مما نزلا وعلى الكتب من شاءكم من أهله ويكتب أن يكتب في وجود أمهاتكم فلا تزكوهن فلا تزكوا أنفسكم وآدم من شاء
alladhina yastahibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lama wannan Allah yana faɗan suwa al-musin inda ya ce wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wanda suka kyautata aiki suka yi aiki mai kyau Allah zai saka musu da gidan aljanna zai saka musu da kyautatawa shine aljanna to suwaye wanda suka kyautata din nan nan aya kaga ta faɗi siffofi na yan aljanna kenan duk wanda yake so ya samu kansa aljanna su shine mai irin wannan siffa din su ne wanda Allah zai saka da alhusna su ne wa Allah zai na yastanibuna kaba'iral ithm su ne waɗanda suke lisata manya-manyan zunubai wal fawahisha da alfahasha duka alfahashoshi duk suke lisatan su illal lama sai yan kankana wanda dan adam ba zai iya kubuce musu ba wannan mutum ba zai iya kubucewa huwa sigaru zunub ita shine kankanan zunubai kaga wato siffa ta yan aljanna su ne waɗanda ba sa afkawa sabon Allah da gangan sai na kuskure saboda dan adam ba shi da isma dole wata rana zai iya yin tuntube zai iya yin kuskure to wannan dan kuskure da zai ke dan kankani wanda bai kai ya kawo ba a tarran shi ba saba waye ba shine allama kisa ne sai ko sigaru zunub shine kankanan zunubi wal nazara wal qubla wal lamsa shine abin da ya safi ya danganci kallo mutum ya kalli abin da bai halatta ya kalla ba na haram wal qubla wal lamsa ko mutum ya taba matar da bai kamata ya taba ba tabawa ta haram amma ba ya afka mata ba kamar dai yanzu yadda duniya ta isa da laifuffuka a da mutum ya kai ga kamewa to dole wani lokacin sai ya fada wa irin wani abu bai sani ba ko da akan hanya ne za ka ga wani hoto na tsiraici wanda kai ba ma san kanka bane ba kuma ko da ba a kan hanya bane ba wataƙila kana da abin kallo za ka ga wani abin da ba shi ranka ya taɓa kalla ba sannan wani uzurin zai iya faruwa na abun hawa ko nuna abu za ka cakuɗa da matar da ya kamata ka cakuɗa da ita to duk irin waɗannan ƙanƙanan laifuka wanda laifuka ne ba da laifuka ba to amma mutum yana yin su ne a matsayin narkin isma da kuma ta iko da kansa to su Allah yana yace su ne allama malamai sun bayani da yawa na kashara san laifuka nan da aka Allah ne ya sani buna kaba'ir al-ism wal fawahish wanda suke ne suka manya manyan zunubai da alfahashoshi kamar an maimaita alfawahish su ne kaba'ir manyan zunubai sun alfasha to amma dai an yi adafi adafin kuma ya sadil mugayara dole alfasha daban kabira daban to malamai tuntuni sun fassara wanne babban bambanci da dama malamai suka tafi kan duk inda kaga an ce alkabira shine ne ma ya tarattabu alaihi iqabun fil akhirah shine laifin da kaji Allah ya faɗi cewa wanda ya nufi kaza za mu sashi a wuta wanda ya kaza to wannan laifukan su ne kabira kamar shirka kara Allah da wani abauta kamar kisan kai mutum ya kashe dan adam da ganga duk wannan laifukan da suka danganci cewa za a jefa mutum a wuta Allah ya faɗi irin wannan su ne kabira su kuma alfawahish sai masu ce kullu ma ya tarattabu alaihi haddun fi dunya duk laifin da shi kuma aka samu ya haddi shi ne fa'ita kamar wanda ya afkawa zina aka same shi da shaidu kaga wannan haddi ne za a ce in bai taba aure ba a yi masa bulala a yi masa a kai shi gurba a rufe shi shekara idan ya taba aure a jefe shi wannan haga da haddi to shine alfawahish kaga da bambanci amma dukkanin su laifuka ne su kuma allama to su ne laifuka wanda wannan mutum ke aikata kankana wanda amma babu haddi a ciki don mutum ya taɓa matar da ba ta shi ba wannan ba za a ce a yi mai bulala ba ba za a ce a jefe shi ba don mutum ya kalli abin da bai kamata ya kalla ba shi ma nan ba haddi ko ba za a ce ya zai shiga wuta ba amma ne dini to su ne allama wasu malaman tafsirin suka haɗe ta ce a'a kawai alkaba'ir su ne duk manyan laifuka duk manyan laifuka da wanda ake haddi da wanda ake jefa a wuta kamar kisa kamar shirka ne a farko kamar su kisa kisan kai duka waɗannan laifukan kabira ne kamar su kazafi mutum ya kirkiri ƙarya ya danganta wa wani ƙarya abin da bai ba wanda kuma laifi ne babba shi ma kabira ne kamar su giba mutum ya faɗo wani abu akan wani baya don kuma abin da faɗa bai aikata ba duk wannan kabira ne amma alfawahish to shi kawai yana nufin ma ya ta'allaqu bil furuj duk laifin da ya danganci farji zina to shine fahisha kuma wannan tatabbuyin qur'ani ya nuna haka duk inda a qur'ani kaji an ce fahishatan ko fawahisha to zina ake nufi to muminai na kwarai ba sa aikata duk waɗannan lifkan da waɗancan ɗin kamar shirka kamar kazafi kamar giba duk ba sa yi sannan ba sa yin alfahisha ɗin shi ne zina da duk laifin da ya kama da farzi ake sabbin muminai ba sa aikata wannan laifin sai Allah ce illal lama sai abin da ba a rasa ba ma'ana abin da ba a rasa abin da ɗan adam ba zai iya ƙetarar da kansa ba wannan laifuka ne kankana su ne malamai duk sun tafi akan shi ne kalkubula wallamsa mutum ya taba ko ya gani wanda ba yana so ba ko kuma wanda da gangan din ma yana so amma dai bai kai zina ba ko da mutum mumini ne zai iya afka wannan laifin saboda mumini ba ma'asumi bane ba sai dai mahfuzi ne Allah yana kiyaye shi amma ba masu yi bane ba to zai iya aikawa wannan laifin a ce ya kalli matar haram ko har ya kai ga ya taɓa wata haram amma dai ba zai yi zina ba to wannan shine allama kankanan laifuka to mumine idan suka yi Allah yana yakin saboda suna ne ta laifuka ba sa yi sai wannan inda rabbaka wasul masira akwai a babban malamin nan az-zahabi ya yi littafi babba ya kawo tafasil na wannan laifuka al-kaba'ir to littafin duk ya kawo su to duka wannan laifukan mumine ba sa aikata su da ganga sai dai aikatawa ta rashin isma ma na aikatawa ta rashin isma mutum bai fi karfin kansa ba bai fi karfin kaddarar da Allah ya hukunta mai ba to duk yadda mumini ya kai ga kama kai to Allah zai iya zamana ya kaddara masa wani laifi makamancin irin waɗannan to sai ka ga mumini da yayi aikata laifi alama mumini shine laifin baya zama masa jiki Allah ya faɗi shi a cikin sofa Ali Ibrahim da yayi zai tuba ba kuma zai dinga yi bane kullum yana cewa zai tuba ba ba mu yi bane zai iya yi amma in ya tuba za ka ya ci gaba da yi ba Allah yana faɗa saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah ya faɗi aljanna a suratu Ali Imran ya faɗi kuma ta masu tsoron Allah ce to kamar an tambayi Allah su waye sai ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin shine masu ciyarwa ko da tsanani ko ba daɗi su suna ciyarwa wal kazibina daga yanzu in an musu abin fushi haƙuri su wal afina anin nas masu mutane yafiya wannan sune mu'mini sune yan aljanna wallahi yuhibbul muslimin wannan a mu'amala su da mutane kenan suna taimako suna yin haƙuri kuma suna kauda kai a mu'amala su da Allah kuma mu'mini sai Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan kaga Allah bai ce wallazina la yuznibuna ba Allah bai ce kuma mu'mini sun da ba sa laifi ba sai ce a'a wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah mu'mini sune wadanda da sun aikata laifi na alfasha ko kuma da sun aikata wani zunubi da su fukai suna aikatawa zakarullah ka kike su tana fa wannan laifi ne suke wa Allah babba sai tsoron Allah ya zo musu suna tana Allah fastaghfiru li dhunubihim ta kike su tuba su nemi gafara akan wannan abu da suke Allah ta wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama ko ba wanda ke gafara in ba Allah to mu'mini da sun yi zunubi sai su yi musu nemi gafara Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba za ka ga mu'mini sun ci gaba da aikata zunubin nan bayan sun yi gobe ma sun kuma je ma an ku duk wanda kaga ya zama na al-musirru ala al-khati'a laifi ne ya zama na yana tayi baya dainawa ko kuma in ya daina gobe ya koma yana ta yin wannan laifin ya ƙi shiru wannan ba mu'mini bane ba amma wanda ya so daya alamar nadama ta bayyana a gare shi sannan babu israri bai tabbata akan him ba ya daina to wannan siffa ta mu'mini to su Allah ke faɗa anan Allah zai ne ta rubuta kaba'ir al-ism masu yin satan manyan zunubai wal fawaita da alfahasha ko da saboda ka duk laifin da aka mutum yana yi kada a yi masa mummunan zato kada aikata wannan laifin ya sa a ce ba mumini bane ba sai dai idan wannan laifin ya zama na sifa kullum a ciki shine ba su mumini ba ce to wannan allama zai ce ko sigaru zurub wasu sun ce wannan ayat ta tsofa ne akan wannan sahabin na Madina wanda a yana da wani sahabi ne yana sai da dabino sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shago na siyar da dabino sai wata mata ta zo siyan dabino a gurin shi to da wannan mata ta zo siyan dabino sai ta wata ta shiga sai inna fi dukkani ajwada min hada a cikin wannan shagon akwai dabinin da yafi wannan na wajen wanda aka baza kyau sai yanda matar ta shiga sai ya bi ta cikin wannan shago sai dai ya rungume ta a cikin wannan shago sai kuma bayan da abin ya faru to dama an ce mumini ba al'adar su laifi ba sai laifin karfin shaidan to bayan abin ya faru sai abin ya dame shi yi ta jin damu abin da ya aikata sai ya taso zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan sai faɗa maza ya rasulullahi na yi laifi kaza gashi na zo kai na kai mun hukunci manzon Allah ya shige kawai da kai bai cin tuni ba ya tsara mai ta ce ya rasulullahi ai na yi laifi kaza fa mata ce ga abin da na aikata ya fito da laifin sa sai ya ce manzon Allah na yi duk abin da mutum zai iya yi da mace amma dai ba alfasha ta zina ne da ita ba shikenan sai maza Allah ya fishi yace masa to a hunta da arjulan gaziya ai wasa da kafa da an san kowa ce mijinta ma yana can an tura yakin musulunci yana cikin rundunar musulmi yanzu ka haiti mutum ya tafi wa Allah aiki maza Allah ya fishi to sai Allah ya saukar da aya to shikenan maza Allah bai ce mai komai bai shiru sai lokacin sallah yi aka tashi aka yi sallah da aka tashi aka yi sallah ana idan da sallah sai manzon Allah ya juyo sai ina mutum nan da ya kawo kansa sai ya yi ne sai to tashi Allah ya ce maka to sai ma na istinbadin laifuka ƙanana irin wannan kamar tabawa kamar gani to kulawa da manyan ainihin nisatan manyan da kuma kulawa da dokoki kamar yin sallah akan lokaci wannan suna shafa wannan zulma in tattalibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga shi yayi sallar jami'i tare da manzon Allah za Allah ya ce ko wannan laifin Allah ya ce maka shi sai Allah ya da ayar cewa a aqimus salata wa aqimus salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at yin sallah akan lokaci wannan hasana ce kuma wanda tana tafi da sayyi'a to wannan shine halin mu'minai idan sun samu kansu a laifi yace lakin lamam wai ma'ana ma'anar a'a dai lakin lamam yubsaru bi sinabil kaba'ir Allah yana yasa kankanan zunubai kankanan kurakurai idan mutum ya kiyaye manya inna rabbaka wasi'ul maghfira hakika ubangijinka ya manzo Allah wasi'ul maghfira ubangijinka mai mayalwaciyar gafara ne bizalika ya rahamar Allah tana da yalwa tana da fadi kuma za ta tafi dukkanin bayi in dai sun kiyaye manya wato ni fitan manyan zunubai zai ringa sa ana tafewa kankanin zunubai kankanin kurakurai wa bi qabuli tauba daga cikin yalwar gafara Allah akwai karɓar tuba saboda tuba babbar kofar rahama Allah ce saboda bawa duk abin da ya aikata in dai ya tabbata ya aikata ai za a rubuta mai to akwai abin da yake ba wa tarniji shine zai iya zamana bayan kayi laifin kai na dama ai amma baka da damar da zaka koma baya kace ga ga tuba ka yi ba ba za ka iya koma baya kafin kai lokacin ba saboda lokacin ya wuce ka riga ka aikata an rubuta to sai Allah ya baka damar ka koma baya ta hanyar ibada shine tuba to ita tuba da ka tuba kamar ka koma baya ne ka goge laifin amma fa da sharadin wato annadamu alama fat din da sharadin cewa akwai fitowa da dama fa da gaskiyan kayi ta kai kana damuwa shi ne abin da an ka tuba ba za ka koma ba amma idan ka tuba saboda ka san Allah ya ka tuba sannan san da ka tuban a ranka da niyyar za ka koma to baka cikin wannan littafi wanda ya tuba da niyyar ya daina to wannan Allah zai yi karbi tuba ina rabbaka wasu al-maghfira wa nazala ayata suha fi man kana yaqulu salatuna siyamuna hajjuna ita wannan aya ta gaba wa a'lamu bikum ko kuma aya daga tayyib tana magana ne akan waɗanda suke alfahari da aikin suna alheri mu da muke yin sallah mu da muke aikin hajji irin wannan ita ce Allah ta huwa a'lamu bikum sai Allah ya san Allah shi ne ya san da ku ya san komai na ku ai alimin bikum Allah ya san ku sani ne ciki da waje il an sha'akum min al-ard wato ai daman ayati tana magana ne akan waɗannan kafirai akan waɗannan waɗanda suke bautawa wani Allah wanda suke inkarin wahayin da ake manzon Allah cewa wanda yake koya masa tun da farkon wannan najar da muka ji ha Allah gashi a inda muka tashi ne yake faɗa Allah shi ya halitta sama da ƙasa kuma shi ya kaddara musu wannan halaka cikin aikin halaka zai saka musu sai Allah yake faɗan kuma cewa mumini amma su ba su haka ba sa yin manyan zulmi sai Allah ya huwa alamu dukum ku kafirai da kuke ganin saboda su kafiran maka suna da iya mumini cika bakin ai sun fi su alkhairi saboda su ne suke da ka'aba su ne suke yin suku ilhaj su suke yi wa alhazai in sun zo suke ba su abinci su ba su ruwan sha su ba su masauki su suke kare ka'aba to a ga musu aikin alheri su da suke da wannan to suna irin cika baki da irin wannan ayyuka amma sun manta wannan aikin alherin da suke yi yi wa Allah ƙaryar cewa suna bauta wannan gunkuna kamar lata da da sauran da kuma sunan su ne tsarinsu da Allah wannan yin ƙaryar da bautar ya rusa aikin alheri to sai Allah ya ɓata wannan aikin alherin na sai ce musu huwa alam bikum ai ba ta kuma Allah kuna kaza ba Allah fa shi ya fi ku sanin kanku ba Allah ya san ku iz ansha'akum min al-ard sanda Allah ya kirkire ku ma daga ƙasa ƙarshen sani kenan aiki ba sai ka faɗi kayan aiki ba tun kafin ma a yi ta ai Allah shine mai karba shine mai bada lada to ba bukatar ka gaya wa Allah kai saboda ai Allah ya san ka tun ma baka yi aikin ba tun san da ya kirkire ku min al'adu daga kasa nan yace ai khalqu abakum adam min tura halitta annabi adam daga kasa to bayan itan kamar zuma wasu kamar kurdubi ce ba ma annabi adam din ba kamar mu din kan dan dan adam kowanne a kasan kansa ai yana da halitta a bayan kasa saboda akwai asari da ke cewa ai kowanne dan adam ana binne shi ne ana binne shi ne daga a gurin irin turbaya da aka halice shi da ita da yadda aka binne mutum to dama asalin halitta shi a wannan turbaya aka halice shi shi yasa za ga mutum bai san inda zai mutu ba idan mutum ba a ina aka halice shi ba turbaya da zai mutu da aka halice shi da ita ko a ina take sai ya je can sai ya saboda asali a nan aka da wannan kasar aka halice shi to Allah shi ya san ku tun san da aka ɗebo wannan ƙasa wadda da ita ne Allah ya asalin sinadarin halitta kowane ɗan adam to Allah shi ya san ku saboda haka wanda ya san ka tun wannan ba bukatar yanzu ko bayan kayi girma ka ce za sai ka sanar da Allah ta fasidu ka gaya Allah kayi aikin hajji kayi kaza na lada ka ta kake shayar da alhazai ruwa Allah ya san ka tun a ƙasa tun ba ɗaya bukatar da za a yi ta ba ba abin da zai buya ga Allah huwa alim bikum id ansha'akum min al-ard wa id antum azinna sannan bayan nan lokacin da kuke a azinna kuke azinjiri boyayyun halitta al'ajinna jam'u jani shi kuma aljani shine da annasal fi batni ummi shine da wanda yake a cikin ciki bai zo duniya ba saboda a lokacin ai na dauri dauri har bayan ya zama mutum din halitta ce daban ta duniya ai to san da wannan halitta take a cikin ana sai mai janinu ne saboda ba a ganin shi ai ba wanda ke ganin sa a sannan sai Allah har yanzu da hafka da ake sai da a ga zane ko amma wanda ke ganin halittar ya ainihin halittar sai da a ga zane da hutu to Allah shi ya san ku tun da kuke a ƙasa sannan Allah ba shi ya san ku ba iz antum ajinna lokacin da kuke jinjiri kuke a boye a can ciki fi buɗuri ummahatukum a cikin cikin iyayenku mata wannan yana nuna girman ilimin Allah sannan kuma yana ba da tsoro a daya a lokaci ɗaya yana ba da tsoro na rashin cika baki da rashin yin alfahari ga ubangiji kada mutum ya cika baki ko ya isa a gaban Allah kowa a gaban Allah sai dai ka san da kai Allah ba san da kana a ciki ba fa shi ya san ka da Allah ya so a ciki ba za ka zo duniya ba shi yasa wanda cikin bayan Allah magabata Qurtubi ya ce kullum abin da yake gode wa Allah da shi kenan kullum abin da yake faɗa shine bawa fa ba shi da wanda yake son shi sama da Allah kuma ko don soyayyar da Allah yake masa dole bawa ya ba Allah saboda sanda muna a ciki idan antum ajin ki sanda ana a ciki a mahaifa ba kai kaɗai bane iri irin ka ne sun fi miliyan saboda shi mani wanda ƙwayoyin halitta ɗan adam da ke ciki a tsugon mu ne guda ɗaya ya fi miliyan haka yi ko ya fi miliyan amma ba ki ɗaya duka za su mutu guda ɗaya ne tal wanda zai halice ka zai rayu kaga Allah ya fi kowa sanka da Allah ya so a cikin wannan miliyan ɗin sai ka tafi kuma wataƙila a cikin wannan miliyan da suka mutu in mutumin kirki ne akwai wanda inda a yi ta yafi kirki to amma rahamar Allah da hikimar da Allah shi yawa kansa sani sai ya sa wanda zai samar da kai shine ya rayu duk sauran ƴaƴan suka mutu kaga Allah ya fi kowa jin kai da reka to ko sannan Allah ya fi kowa sanin komai daga wannan da yake nunawa ka so Allah saboda san da ya maka sannan ka ji tsoron Allah saboda cikakken sanin da yake ji a kanka wanda ya maka wannan sanin ko da Allah zai kama ka ai amma sai Allah ya baka cikin rahama to wa alaikum in ansha'akum min al-ardi wa in antum ajinnatun fi bu'uri ummahatikum Allah ya fala tuzakku anfusakum saboda haka ko kadan ma ku daina tsarkake kanku la tamdahu haka ku yabi kanku ala sabilil ijab a bisa hanyar alfahari kamar da su wannan mutanen maka suke manzon Allah cewa mu ne muke tare da ku daina wannan yaban kai din ita amma ala sabilin itiraf bin ni'a ba hasanu ita amma idan mutum ya yabo na aikin alheri ala sabilin itiraf bin ni'ima saboda anan yana sai ya furci ne ce Allah ya min ni'ima ta kaza dan ya gode wa Allah to wannan fa hasanu wannan yana da kyau in mutum faɗa ni'ima Allah ne amma da mutum ya faɗi ni nake kaza da niyyar alfahari da niyyar yaban kansa akai to wannan kuskure ne yaban kai ba daidai bane Allah ya faɗa ko alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum ko bal illahu yuzakki man yasha akwai wani sahabi Usman bin Mas'ud hadisi sahihi kenan wanda malamai da suke kafa hujja cewa ba a yaban mutum baya yaban kansa kuma sannan mutum baya yin qada'u ba ka yin yanke akan wani ka ce wani wallahi mutumin kirki ne kai yabe shi tsarkake shi ba a yin tafsiya sai da ka ce ni abin da na sani akan wani ka fara da sai iya abin da na sani akan wani kaza amma dai wallahu a'lam Allah ya san hakika Allah ta huwa alam bikum iz ansha'akum min al-ard wa iz antum ajintum Allah ya san hakika Usman bin Mas'ud sahabin manzon Allah ne yi wafati da yi wafati manzon Allah ya zo duba shi kan yi wafati ba shi da lafiya manzon Allah ya zo ya duba shi ya yi masa addu'a Allah kawo turki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidan wannan hadisin yana Bukhari manzon Allah yana fita aka ce manzon Allah ya rasulullahi ya tika manzon Allah ya dawo to da ya dawo shi Usman bin Mas'ud sahabbai da wanda suka hijira da ya dawo a gidan da ya sauka sai matar gidan saboda ta san Usman bin Maz'un ta san irin sallar da rasa ta san irin aikin alherin sa sai ta ce wallahi shahadati alayka ya Abu Sa'id kad akramaka Allah wallahi ni iya abin da zan faɗa akan ka kana da cikin bayin da Allah ya girmama su kaga wannan ba ma wani mugala da ba to ita matafiyi ne muhajiri ne ya sauka a gidan daga abin da yake sai manzo Allah ya kawo wa ma yudriki anna Allah kad akramahu wa ya gaya miki ta ina kika sami ilimin ya cikin manyan bayan da Allah ya girmama fa inni wallahi wa ana rasulullahi ma adri ma yaf'alu bihi manzo Allah ce wallahi ni ma ga dai manzon Allah ne ban san ya Allah zai da shi ba ba kuma dan manzon Allah bai sani ba dan ya koya mata ladabi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da alamul akhirah ya san sakamakon na kwarai da wanda ba na kwarai ba dan Allah ya sanar da shi to amma dan ya koya mata ba a faɗan irin wannan ga mutum yanki akan yanki akan aikin Allah sai na Allah rabbala tun ku an fasa ku daina yaban kan kuna cewa ku suwa ne ku daina haka ko a alam bi malittaka Allah shine wanda ya san waye mai tsoron Allah mhm. afara'aita allazi tawalli wa a'ti qalilan wa akdi afara'aita Allah ya ce ya manzon Allah ba ni labari ya manzon Allah ga amma mamaki ne nan wani mutum ne da ainihi mutum da ake nufi a baya an faɗi afara'aitumul lata Allah ya manzon Allah kaga amma mamakin mutanen nan masu mutawa lata da uzza kaga wannan jami'i ne da yawa to nan ko mutum ne da ainihi wani mutum Allah yake nufi ba wai su ba can an faɗe su jimilla an faɗi laifukan su duka to nan Allah zai faɗi laifin ɗaya daga cikin waɗannan kafiran wani jibril mujira ne Allah ta afara ya tama lala bani labarin wannan mutum allazi tawalla wanda ya bada baya ga barin imani anil iman allazi tadda wanda ya bada baya shi da wanda Allah yake faɗa mana a suratul furqan wanda Allah yake faɗa ranar alkiyama zai yi nadama ya musulunta ya kuma yin ridda abin da ya tsaye riddan yana zuwa gurin manzon Allah malaman tafsiri sun ta cewa wane ne wane ne wane ne to amma abin da ya fi shura shine wannan ruwaya ta cewa wani jinin mujira ne yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin Qur'ani sai dai ga gare musulunta saboda larabawa maka lokacin suna jin labaran annabawan baya ai suna jin labaran annabi Musa da annabi Ibrahim sun san akwai Allah akwai lahira sun san sun san annabi Musa sun san annabi Ibrahim saboda suna zuwa Sham suna zuwa Yaman sun san labaran Yahuda sun san annabawa saboda haka sai abin ya kama da abin da yake ji na imani sai ya ce zai musulunta to dai musulunta wa yi magira sai wani daga cikin mutanen sai ya ce masa yanzu kai adalanta an ali hatin kafir ce wannan iyayen gumakar damu ka bar abin da iyayen da suke kai sai ce me yasa ma hamalaka ala an kafarta bima kana alaiha me yasa ka kauce wa abin da iyayen da suke kai din nan duk wannan sabon abu sai ce wallahi abin da ta ba kai bane ba illa khashiyatullah sai ce yana jin tsoron Allah ne abin da kike din ya yi kama da abin da ya ji a baya din nan na annaba yana jin tsoron lahira yana tsoron Allah yasa ya musulunta to sai shi wannan kafirin a ba sai malaman tafsir ruwaya ba su kawo sunan shi ba sun ce dai rajulun min qaumi shi wannan kafin da ya zai sai ya ce masa to in dai tsoron Allah ne ka ba ni kuɗi saboda shi wani mai gida yana da kuɗi ka ba ni kuɗi kaza ka biya ni idan mun je lahira ni zan tare maka azabar lahira in dai mun je sai ta kaya da ya ce eh take sai ɗauko kuɗin da ya fara biyan shi sai ya daina musulunta sai ya rinda sai ya fara biyan shi kuɗin ko bayan ya fara biyan shi tunani da mai anya ko wannan zai iya yi muna ba lahira sai ya ƙi biyansa ya ƙi cika masa abin da suke alƙawarin to shine Allah yake faɗin laifinsa guda biyu na farko ga ridda ga shi hatta a cikin kafircin ma ƙarya yake tunda sun yi alƙawarin zai biya kuma ya ƙi biya ya fara biya ya ce afara'aitan da zai tawalla wa zala ga an mamaki fa na wannan mutum allazi tawalla anil iman wanda ya bada baya ga barin imani an irtadda lamma uyira bihi yayi ridda saboda an aibata shi da musulunci an ce mai musulmi ne abin kunya ne a lokacin farkon musulunci wa kale ta inni kafitu iqaballah ita ni na tsoron akuba Allah a lahira ne fa da nuna lahul wa'ir law sai wanda ya aibuta shi ya daukan masa lamana ya lamunce min cewa an yahmila anhu azaban lahi in raja ila ila shirka in sun je lahira zai masa zai dauke masa azaba wa a'mahu min malihi kaza inda ya zama kafiri ya ban musulunci ya bada kaza a zuciyar shi to zai dauke ne azaba shikenan yayin da fara za a sai ridda ko ba kafiri to Allah ya ce ya maza Allah ka ga amma baki ga wannan mutumin wani bin mujira wanda ya wannan wa a ba qalilan ya ba da kaɗan daga dukiyarsa ya fara bayarwa min al-mal musamma kaga ta tsakaninsa da Allah ne yawa Allah alƙawarin musulunci ya daina tsakaninsa da kafiri dan uwansa ma alƙawarin da ya fara bayarwa shi ma ya daina wa a ba qalilan ya ba da kaɗan wa akda kuma ya dakushi ma'ana wa akda ya dakushi a luga saboda akida min al-kudiya ne wal kudiya liman yahtiru al-bi'ra idza wajada kudiyatan a larabci na cewa akida mutum ne yake haka rijiya fa wasala ila kudiya wal kudiya huwa al-hajar alladhi la yastadi'u mutum yana cikin hakar rijiya sai dai ya dauki mulmulalliyar fa wannan dutsen digar sa ba ta fasa shi sai ya hakura ya tsaya ana to shi ne cewa duk mutum da ya fara wani abu sai ya zo inda ya gama zai tsaya sai a ce akida shi ma ya fara abu amma ya zo inda ba zai wuce ba ya tsaya to shi ma wannan ya fara haka rijiya din amma ga shi ya zo ya tsaya waɗansu sun ce wannan ayar ati dan wa'il sahami ne waɗansu a ati dan wa'il sahami ne waɗansu ma masu tafsiri sun ce sai na Usman bin Affan ta soka akai shi ma kuma akwai akwai ruwaya sai na Usman bin Affan da Abdullahi bin Abi Sarh kafin abdullahi bin abi tarhin ya musulunta shi abdullahi bin abi tarh sai na usman yana yin ciyarwa ta alheri yana ba wani mutum taimako sai abdullahi bin abi tarh din sai ya zo ya hana sai na usman ya ce masa ya daina wannan kashe mai kuɗin da yake ba shi da amfani sai sai na usman ya daina to amma wannan kissar ibnu aliya a tafsiri ya fasali da ita ya ce kai sai na usman girmansa ya wuce a ce ya fara abin alkhairi wani kamar abdullahi bin abi tarhin ya hana shi ya masa daɗin baki ya ce bai kamata ka ba wannan ba kuma ya daina kuma har Allah ya saukar da aya ya zarge shi gaskiya wannan ruwa ya ita ibn abi ya ce bai gamsu da cewa zai na Usman bani ba saboda haka abin da ya fi shuhura a abin da malaka faɗa shine wannan walid bin mawjira shine wanda kuma Allah yake faɗa mana a sutul furqan din nan Allah yake faɗa ranar alkiyama wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laita littakhaftu ma'a ar-rasuli sabila ranar kiyama rana ce da zaka ga wannan azzalimin da ya cuci kanshi shine walid bin mawjira za a ga a ranar gashi ya zo ya ciji hannu na nadama ya kuli ya lita lita hattu ma rasul sabila zai nadama ya ce da ma na ba hanyar ta manzon Allah ya wailata laita ni lamattakhiz fulanan khalila zai nadama ya ce ina ma na sani da ma bar riki wani a matsayin aboki ba wannan wanda ya nafi zai faɗa ce laqad adallani an zikiri ba'da ijja'ani wannan abokin nawa shine ya hana ni musulunci shine ya kautar da ni ga barin hanyar zikirin Allah shine musulunci ba da izza ali bayan da na fara to wannan shi Allah yake nufi shine wannan wani ne mugira da ya fara musuluncin aka yi mai daɗin bakin wai ya biya kuɗi ya koma kafircin a lahira za a ɗauki mai azaba kuma ya haka mana wa a da kalilan wa akida har ma ya fara biyan kuɗin wa akida kuma ya cije mana asai mana albaki ya ba da ragowa din ma'khudun min al-kudiya وهي أرض صلبة قسامي صوري كنا كالصخرة كما من ملليفة وإذا تمنع حاتر البئر كان هذا مثل من حق ريجيا إذا وصل إليها إن يجي إن من الحفر بدأ يكفي جوابا عنده Allah ce a inda hu ilmul ghaibi fa huwa yara abin mamaki shi wali da bizil mujira da ya yadda da maganar wancan wanda yake in an je lahira da dakin azaba Allah ce a inda hu ilmul ghaib shin yana da ilimi ne ya samu ilimin gaiba abin da yake na lahira fa huwa yara wanda har yake ganin me zai faru a lahira din har aka nuna masa ga lahira ta zo ga ta ya dake masa ya alamu bin jumlatihi anna ghayrahu yatahammalu anhu azab al-akhirah shin ya samu ilimin gaibu ne to da wannan ilimin gaibin ya ji cewa wani zai iya ɗauke masa azabar lahira? La, ba shi da haka. Ita huwar wani zai majira, malamai da cewa yin zai majira ne, an gairu ko kuma wani sa. Wa jumlatu a inda hu, almafa'ul sani bi ra'aita. Wannan zai ta a inda hu ilmul gai, fa huwa yara, shi ne mafa'uli na biyu. Na wata afa ra'aita, saboda wata da ce afa ra'aita ra'aita ru'ya a larabci akwai ru'ya basariya akwai ru'ya ilmiya idan ru'ya ta basariya gani na ido aka ce ra'a to tana ta adadin koji ɗaya ne ko za a ce ra'ar rajulu kaza gashi mutum ya ga aljabala misali ya ga dutse kaga wannan gani ne na ido koji ɗaya ne amma idan ya mana ru'ya ce ilmiya ru'ya ce wanda ilimi ne ana nufin ra'a alima kenan to wannan tana ta addane zuwa hakuli biyu ra'at talibul ilma nafi'an misali ra'at talibu al-ilma nafi'an kaga mafuli ji ne saboda wannan ra'a alima ce to wannan ara fara'aita la ita wannan din mai mana ilmiya ce ta fara'aita allazi tawalla mafuli na farko kenan mai mafuli na biyu shine a inda ilmi gab shin ya manzo Allah ka samu labarin wannan mutum wanda ya bar imani ka samu labarin cewa wannan mutumin ya san ilimin abin da ya fara lahira ne har da wannan ilimin ya sanar da shi cewa za a yi da azaba kaga ba haka bane ba ablam yunabba ay ma ta sufi musa ko kuma cin wannan amdan amsa mun kada a ban wato a inda hurin gaibi shin wannan mutumin wani bin mujira yana da ilimin gaibu ne ilimin lahira wanda ya samu labarin cewa wanda ya rikin azaba am lam yurabba ko kuma am din mai ma'anar bal mun kadiya wato istifhamin yin inkari bayan ce bal wato kaban ma magana ilimi wannan ka san ba shi da ilimin gaibu bar wannan ma magana a inda hu alam yunabba shin ga wani tambayar abin mawaki shin shi walid bin mugira bai samu labari ba alabarta masa bima fi suhuki musa bai samu labarin abin da Allah ya faɗa a cikin tattufan nan na Allah Musa ba takaddun wahayi na Allah Musa atfarus taurat wato sufurai na at-taura aw suhufin qablaha wannan suhufin Musa din an nufin at-taura ko kuma wadansu takaddu ne da aka rubuta wasu wahayi ga Allah Musa kafin at-taura abin da yasa Allah ya yi magana da Allah Musa da at-taura saboda duk da ba Yahuda bane amma sun sani dalilin mutanen Makka mutane ne masu kasuwanci suna yawan zuwa sha sham kuma kasar yahudawa ce da anan annabawan yahudawa suka yi zabdala wato kasar aka ce sham shine kasar syria da philistine da kuma syria da philistine ta yanzu da kuma lubnan wannan guri shine sham baki ɗaya gurin a da to annabawan nan duk anan allah ya yi to su mutanen maka suna yawan zuwa to suna yawan jin labaran annabi musa suna yawan jin labaran a kuma sun annabi ne shi sa ai hasuna yi wa manzon Allah ma tambaya ta injili da annabi Musa ko Allah yana gana a falan ma ja'amul haqu minna qalu laula utiya misla ma utiya Musa haka Allah ya da aka zo musu Qur'ani cewa suka dinga yin yasa ba a baki littafin irin wani hawa annabi Musa ba har haka yana nufin sun san akwai annabi Musa annabi to yasa Allah yake faɗan cewa to shin shi wannan kafirin da aka gaya masa za a ɗauki mai azaba a lahira abin da ba ba a ba shi labarin abin da ke cikin tafan annabi Musa bane ba ya sani ba bai ji ba wa Ibrahima da abin da ke cikin takaddun wahayi na annabi Ibrahim allazi waffa annabi Ibrahima wanda ya cika tammama ma umira bihi ya cika umarnin da aka bashi Allah ya faɗi guda biyu ne saboda yadda san annabi Musa din sun san annabi Ibrahim shi ma saboda akwai mutanen kirki kamar Amr bin Zaid bin Nufayl wanda yana cikin mutanen Makka kuma su hasana da amma su hanifiyawa ne ta samu addinin mu addinin annabi Ibrahim ne saboda sun ji labari da kakanni cewa annabi ibrahim shi ya gina ka'aba da hazansa annabi isma'il kuma annabi isma'il dan su ne saboda mutanen su larabawa sun suka tashi a ainihin suka yi tafiya daga makotansu na daga yaman annabi ibrahim ya zo gurin suka haɗu da shi aka aura wa annabi ibrahim aka haifi annabi isma'il aka aura annabi isma'il ɗaya daga cikin ƴaƴansu na lara to da suna da labarin annabi ibrahim suna da labarin annabi isma'il yasa Allah yake musu tambaya da waɗannan annabawan wanda su suka fi sani shin bai samu labarin to abin da yake littafin annabi Musa ba wa Ibrahim allazi wafa da annabi Ibrahim sai alaka allazi wafa wanda ya cika ko nan bai kawo maf'ulun wafa din ba wanda ya cika ne Allah ya bar ba maf'ulun sai nan sai kawai tammama ma umira bi to an kawo shi ba maf'uli ne saboda nuna girman shi annabi Ibrahim alaihi salam saboda cikawar da ya ba abu da ya cika ba lahu tautiyatun kasira jama'a shi annabi Ibrahim ya cika ce abubuwa da yawa shi abubuwan da Allah umarci na da'a babu wani guri da bai cika ba Allah yana faɗan wa idza sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ko Allah ya jarrabe shi cewa zaka yin addinin musulunci a farko saboda shi kanta da'a jarraba shi Allah ya ga zaka iya to Allah ya jarraba shi zaka yi musulunci yace zai iya kuma yi musuluncin daidai haka Allah faɗa fakara iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin kaga ya cika shi a farko ya cika shi umarni daidai sannan a gaba Allah ya ƙara gaya mana to da ya cika sai din sai da Allah ya gwada shi dan ya gani zai iya Allah ya ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin an jarbe da wasu abubuwa masu tsauri wata shar'o'i da ba a yi abubuwa ne ma sun ce kisal ne guda goma ko wasu abubuwa ne guda goma na kisal fitra to dai an jarbe Allah ya ce fa akan mahunna ya cika su daidai kuma bayan wannan ma akwai wata jarrabawar da aka yi masa ita ma annabi ibrahim ya cika sa ta daidai ita ce ne jarrabawa yanka ɗansa Allah ya nuna masa a mafarki cewa ga shi nan a yi mafarki ya ga ya ɗauko ɗansa wanda yake so kuma shi kaɗai ne ɗan kuma bayan ya yi shekara ɗari da ashirin bai haihu ba sannan ya same shi sannan aka ce ya yanka shi a gani zai cika kuma ya cika din ya zo ya ɗauko ɗan nan ya ce to ni dai ga abin da gani a mafarki amma fa ni Allah ne ya ce na yi ba ba na gani ko kai ma za ka iya jurewa sai ya ce a an Allah ne ka je ka yi abin da Allah ya ce ko kuma yadda Allah ya gaya wani a sutu safar falamma aslama watallan windabin da ɗan da uban duk suka cika umarnin Allah watallan windabin wa nadai nahu an ya ibrahim kar saddaqta ru'ya an ibrahim kai gaskiya ka zama na sadiki Allah ya fanshi wannan to haga ya cika shi abubuwa da yawa shi sa Allah yake ce masa allazi wafa shi duk abin da yake na da'ar Allah da yawa Allah alƙawari kowanne sai da cika an ibrahim wanda da wannan malamai suke istinbal cewa a cikin annabawa a ibrahim ya fi kowane annabi daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Walid bin Mujira bai karanta at-taura bane bai karanta sufi Ibrahim bane wannan takaddun an fara faɗan at-taura tare da Annabi Ibrahim ya riga at-taura ko bayan sai bayan Annabi Ibrahim sannan Allah Musa to saboda sun fi sanin at-taura din kuma ita ta fi samuwa an fi hanyar samunta amma ya su sufi Ibrahim to su ba a samun su abin da ya saura ma har a lokacin da Qur'ani ya sauka din abin da Larabawa suka samu labari malamai sun ce waɗansu 'yan takardu ne ba su fi guda goma ba kuma takardun kowace a irin rubutun da da ake a bayan dutse ko bayan itace takardun bai fi ka rubuta aya ta Qur'ani ba kowace ɗaya ba ta ɗau abin da fi aya hudu ba kaga baki ɗaya abin da Larabawa suka samu wanda yake cikin wahayin da Annabi Ibrahim bai wuce a ce kamar aya arba'in na ƙur'ani ba kenan kaga su yan kaɗan ne amma shi a taura to suna da a taura baki ɗayan shi kuma in ma ba su samu ba suna zuwa sham akai akai akwai hanyar da da ka je sham ka ce a taura kai za ka samu sai sa ka fara gaya musu ga mai saukin samu bai samu ya karanta ba ne sannan ga kuma wanda shi ba mai saukin samu ba ne ba amma a garin su an fi labarin shi shine littafin annabi ibrahim shi ma bai samu ya karanta ba ne ya ji labari in ya karanta din a ciki zai ji Allah ta zirwa ziratu Mm. Allah ta ziru wa ziratun wizira ukura. To wannan shi ne jin mahallin amlan yurba din. Da tun daga inda wa ilmin gaibu din wannan shine muta'alliqin duk tambayar da abin mamaki shin bai yana da ilimin gaibi ne ya samu labarin haka ba shi da shi bai karanta a taura bane ba bai karanta ta annabi ibrahim bane ba yin cewa ba inda ya karanta din menene abin da ake so ya sani sai lati Allah ta ziru wazir ai da ya karanta da zai san Allah ta ziru waziratu an dinnan ila Allah ta ziru waziratu ai rai wannan ta ziru din fi'ili mudari'i ne na wizu an tokin daga wizu wato wanda yake na laifi alwizir kuma shine al'isim to aka yi mudari'in sa da ta kamar taziru asalin ta wuziru ne wato rai baya yin laifi alwazira kuma sifa ne na wato rai ne laifi la taziru zizira nafsin ufa rai ne laifi ba ta daukan laifin wani shine wani ran ne laifi ba zai dauke laifin wani ba kamar yadda Allah yake faɗa mana a fadar ko wala taziru waziratun wizra ukhra وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى wanda yake mai laifi ne ya cika da nauyin laifinsa ba shi da damar da zai ɗauke laifin wani a ko yanzu a duniya ma haka ne wannan ko ba a shari'a ba ko yanzu mutum ne ya yi laifi aka ji aka ce a bada belin shi ai ba za ta ɗauko wani mai laifi ne karɓi belin shi ba wanda yake cikin laifi an rubuta mai laifi da nauyi ai ba zai karɓi belin wani mai laifin ba to sai Allah ya da la taziru waziratun wizra ukhra wata ran mai laifi ba za ta iya ɗauke laifin wata ran ba to ya za a yi wani ya gaya mata zai ɗauke mai laifin a lahira sannan kuma wannan yana cikin abin da yake a cikin littafin annabi ibrahim yana cikin abin da yake a cikin littafin annabi musa kuma suna karanta ta cikin aika mai karanta ba da ya da wancan roman kaɗin allah ta zira wazi rasu wizira ukura a cikin zai ji wannan malamai su ga cikin al'itikan ya kawo cewa wannan yana cikin abubuwan da yake na alkur'ani wanda suka yi daidai da waɗansu littattafan na baya kamar surar sajdi suratul a'la kaga abin da Allah ya gaya mana a cikin suratul a'la na wannan tafkiyatul nafsin nan sa qad aflaha man zakka an qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla bal to wannan abin da Allah faɗa tsarka ke rai da ainihin ilimin suluki da ke sura sai Allah ta inna hadha la fi sufatil ula duk wannan ilimin wannan abin cewa a tsarka ke rai a kiyaye ta daga shukanka a kyara rai wannan abin yana a cikin la fi sufatil ula yana a cikin littattafan farko su huta Ibrahim wa Musa duk shi ma nan yana da cikin abin da aka yi wa annabi wahayi wanda an wasu annabawan wahayin irinsa to wannan ma ga nan Allah ta zirwa tun daga nan Allah ta zirwa rashin har zuwa inda Allah ce haza nazirun min nazirul ura urdu ya ce wannan shine abin da yake cikin tafan duk a cikin tafan baya akwai wannan Allah ta zirwa rashin wizra ukura rai ne laifi ba ta dauke laifin wata wa an dinnan mukawatun min sakila ai annaha annahu cewa lamarin kasan akwai an kala-kala a larabci wannan irin ulumin luga ne kan mu yawo akai amma ya akwai an la ita mu khaffafa min sakila wato an wanda ismu saboda akwai an na ai la ita inna wa akhawatu hadin nan tana da shuda tana da khabar to amma ka ce an ba a ce annahu ba to wannan an din ba an tsaye da waccan annahu din sai da an yi taksibin ta sai ka ce annahu cewa lamarin an na da labarin da sai aka mai da shi an mukafa min sabila kenan akwai kuma an tafsiriya wanda wasu malamai sai wannan an din tafsiriya ce an wanda jumlar ta zo a baya to zai daidai zama da wannan jumlar tana tafsirin abin da yake kafin an ne kamar da ayat da muka faɗa wa nadainahu an ya ibrahim muka kiraye shi ko a wata sura da faɗa wa nadainahu an ya ibrahim haka Allah ce mun kira annabi Ibrahim mun ce masa ya Ibrahim kar saddakta ru'ya to jumlar da ta biyo bayan an tana ɗaukar ma'anar maqulul qawl tana ɗaukar ma'anar maganar da aka yi tunda Allah ce mun kirawo shi an ya Ibrahim to wani ta ce an ce mufassira to irin wannan an din kenan an la taziru wazira cewa a littattafan an faɗi cewa la taziru wazira ta wizra ukhra rai mai laifi ba ta ɗaukar laifin wata rai din wa an laifa lil insani illa ma sa'a sannan a wannan dafan baya an faɗi cewa mutum ba shi da komai laisa lil insa mutum ba shi da ikon mallakar wannan lamun ta lil insani lamun iktisas ake ce mata mutum ba shi da iko da mallaka da zai ce aiki kaza na wani illa ma sa'a sai abin da shi ne ya aikata wannan ayoyin sun daidai wa daidai tunda shi magana aka kace za a ɗauke azaban lahira to a halin alfaman baya ba ka aka faɗa ba kuma su larabawa suna da sun karanta to Allah alfaman baya ce rai ne laifi ba ta ɗauke wani azaba to kamar yadda laifinka wani ba zai ɗauke maka shi ba haka nan aikinka na alheri shi ma wani bai tafi da shi ba shine la taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba zai dawo kan wani ba haka nan wal laysa lil insani illa ma sa'a aikinka na alheri ma wani ba zai dauka saka laifinka yana kanka aikinka na alheri shi ma naka ne to wannan lamun ce lamun ihtisas fa laysa lahu min sa'i ghairihi alkhair shay'un abinda wani ya aikata na alheri kenan ba shi da komai a ciki kamar yadda zunubin wani ba zai ɗauko shi ɗora masa ba kuma ba zai ɗauke mai nasa ba to haka nan laysa lil insani illa ma sa'a sannan ba zai samu ladan aikin alkhairin wani ba ladan aikin alkhairin kawai zai samu wannan ayar ita ce asali a wannan matsalar da malaman musulunci suka yi tattaunawa na abin da ake ce masa usul sawa ko kuma ihda'u sawa shin ladan aikin wani zai samu wani tun da daga tana Allah faɗa laysa lil insani illa ma sa'a ba za ka samu aikin kowa ba sai aikin da kai ne ka aikata shi to shin mutum zai iya samun aikin wani menene asalin matsalar kamar yanzu a yi karatun alkur'ani a ba wani ladan kamar yanzu ka yi sadaka ka ba wani ladan kamar yanzu ka yi aikin hajji ka ba wani ladan ka kai ne ka yi muzawala da aikin to shin aikin ka za ka yi wani zai samun ladan shi to wannan ayar ita ce asali a wannan sabanin da malaman musulunci suka yi tun a farkon musulunci kuma akwai manganu na malaman mazahib kowa akwai ra'ayi na ilimi da tafi akai to sahihin magana dai shine wannan lamun ta iktisasi ce kawai kamar ma ba sabanin an kalli ta lamun iktisas wato laysa lahu milkan mutum ba shi da abu bisa ga mallaka aikin ka da ka aikata wannan shine naka mallakar ka ne amma kana da damar ka yi kyautansa ga wani amma wani bai same shi sai in kai ka ba shi a bisa ga kyautar lada shine ihda'us sawab amma wani bai same shi ba na kai saboda haka idan mutum ya rasu an ce an karanta alqur'ani ajru sawab lil qari wanda ya karanta quluwa uku ko ya karanta kaza shi yake da lada amma daga sanda yace wannan aikin nayi ne na ba wa na lada to ya samu shine ihda'u sawab wannan shine sawab to amma shi ma wannan din ba haka kawai ba malamai sun yi sabanin anya ko zai yi mutum ya samu tunda aiki ne wanda kai kai aikin ladan ba zai iya zuwa masa ko zai iya zuwa masa to dalilai na shari'a da dama sun nuna da aikin zai iya samuwa sai dai amma akwai tafsiri ma'ana akwai tafsiri ta ya zai samu inda akwai dalilai na shari'a da dama da suka nuna aikin wani ya samu wani misali kamar a qur'ani kai tsaye kafin aje kan sunna akwai irin su ayar udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Allah na faɗa in aljanna in ranar lahira ta yi za shiga aljanna Allah ya ce ku shiga aljanna ku da matan ku duka tuhbarun ku shiga aliyim ta muku ajiyar da ku dani ku da matan ku to mutum ne yana da mata biyu ko uku wannan mutumin yana sallar dare yana ibada matansa suna yin bacci ya shiga aljanna ya shiga darajar mai ibada su kuma za su zauna inda ba inda yake ba kaga inda yake za su zauna amma me ya kai su aikin da yi kaga wannan aya ta nuna ne ka nuna aikin da yi na alkhairi ya riskar da mata sun shiga ciki saboda kaga laysa lil insani illa ma sa'adin tana nufin mallakar aikin nasa ne amma wani zai iya samun ladan bisa ga hadiyar shi ne ladan in ya bashi tun daga irin hulɗar ta antum wa azwajukum tusbarun sannan kuma ga irin su ayar ga irin su aya ta ainihin wallazina amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim Allah yana faɗan muminai bayan Allah na gari alhaqna bihim zurriyatihim a ranar lahira za mu rufkar da 'ya'yansu da zuri'arsu a cikin ladansu ko da su 'ya'yan ba su yi aiki irin aikinsu ba in dai ba kafirai ba ne shikenan uba mutumin kirki ne salihin bawa ne na kwarai ya yi aiki na kwarai ya shiga aljanna 'ya'yan ma sun yi aiki na kwarai sun shiga aljanna amma aljanna darajar su ita kaɗan ce to Allah ce alhaqana bihim zurriyati za mu rufkar da iyalansu su kai darajar ko ba su irin aikin su ba kaga wannan aikin wani ne ya amfani wani saboda haka malamai ta ga lallai wannan lamun lamun ikhtisas ce aikin bisa ga mallaka ne yake naka amma bisa ga samu bisa ga ihda'i zaka iya ba wani wasu kuma daga malamai suka mata fa kan cewa a'a ai ta wannan aya din ma ba ga wannan al'ummar ba wannan ayar tana cikin dokan zai ta sar'u man qablana ai Allah ma anan ya faɗi cewa ma fi sufi Musa ne wa Ibrahim wannan a cikin attaura yake a cikin tafin annabi Ibrahim yake ba a cikin shari'ar musulunci yake ba saboda haka kenan yana daga cikin khususiyya da shari'ar musulunci zaka yi kulhu wallahu uku ka ba wani ladan kaga wannan muku sufiyan mutum kenan saboda haka wannan wa'alai talin insani ila masa shari'ar ba yake amma ba shari'ar mu ba shi ma ba wai da ka suka wani istinbadin ba saboda nafsocin shari'a sun nuna aikin aikin wani zai iya samun wani daga ciki akwai kamar hadisan da imamu malik ya fitar da su abu dawo da ya fitar hadisin imamu malik yana amuwar da a kitabul hajj hadisin fadl bin abbas fadl bin abbas amma annabi yace maza Allah ya zo aikin haji sai wata mata ta zo min khas'am matan da khas'am kabila ta kenan ta ce maza Allah ya rasulullahi inna faridatan lahi fil haji adrakat abi shaykhan la yastaqiru ala rahila farilla aikin hajji nan da Allah ya wajabta farilla ta samu babana alhalin gashi ya tsufa ba zan iya zama a bayan dabba ba balle ya zo maka afa ahujju anhu zan iya masa aikin hajji manzo Allah ya ce masa na'am zaki iya sai masa aikin hajji kaga wannan ne yake nufi aikin wani zai iya samun wani amma mai an tsarikin ihda zai iya bashi ya ce na baka sannan kamar hadisin muslim sahihi idza mata ibnu adama in qada amalu illa min salat wannan hadisin shi sahihi ne duk san zan adam ya rasu aikin sa ya yanki sai Allah ce illa min salatin amma banda aikin sa guda uku sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu abin lura anan sadaqa mutum shi ya sadaqa da hannunsa ilmin jariya ce Allah dan abin shi sannan ilimi mutum ne ya rubuta littafi ko ya rubuta qur'ani ko ya koyar da ilimi ko aka aji ake amfana zai same shi to abu na gaba aw waladin salihin tad'u lahu ko kuma ɗa na kwarai sanan ne yake yi masa addu'a kaga wannan ya zana aikin wani saboda ɗan nan ai ba shi bane shi dai shi samu da ya haife shi ko ta misali yake manzala kai yad'u lahu sai ɗan nan yayi addu'a ya karanta qur'ani ya masa qul huwallahu uku ya salati goma ga annabin da aiki yace Allah ya ji kan baba kaga manzala ce wannan aikin zai same ko ba aikin sa bane ba amma alqadi iyas malamai in suka yi sabani a irin wannan sabanin ilimi abin zai baka sha'awa saboda za ka ga kokari ne na su gane hakikanin shari'a alƙazi iya da anan sai ya tazi ce a'a shi ma wannan waladin salin ya dula hudun aikin sa ne ba wai aikin ɗaya ne ya same shi ba aikin sa ne saboda ai nan nagari ai huwa allazi wal waladu salihu huwa min kasbihi shi kansa ɗa nagarin ai kasabai shi ne kamar kai da nan da muke cewa irin kungiyoyi yanzu abin da muke yawa iyaye hanyoyin samar da zaman lafiya shine iyaye su dinga yin investment na human resources ɗin dan kama jari ne kamar yadda zaka gina guri alherin kuɗi dinga zuwa maka to dan kama ka gina shi ya zama wani jari ya zama abin alheri shi ma alherin dinga zuwa maka to wannan asalin wannan matsalar ta hadisin nan saboda ka dan ma uban shi ya gina shi shi ya sababbantar da shi saboda ka aikin da yana daga cikin aikin uban dai in ji alkazi iya to amma dai ala ayyati hal wannan hujjar haka yake amma da duk da haka haka yana aikin wani na da suka wani saboda wancan hadisan na aikin hajji da sauransu malaman saɓani suka yi akan akwai ayyuka ne na abdan akwai ayyuka da ba na abdan ba aiki na abdan kamar sallah kamar azumi da sauransu wannan an shar'anta su ne saboda su hore mutum su mai tarbiyyi su ba ta ainihin riyada shi ake so ya gogayya da aikin sai zana bai yi ba wani ba zai yi maka sallah ba wani ba zai yi maka azumi ba to amma malamai da haka suka ce wani ba zai iya yi maka ba kana da istida'a yanzu ba zan iya cewa bara ne sallar la'asar ga wani ba zan iya yi ba ba zan iya cewa bara ne azumin ramadan ɗin wani karka ni zan maka ba zan yi ba to amma idan ya zama da ba shi da istida'a sannan aiki ne wanda yake na nafila ne dadan alheri to zan iya masa ni na yi aikin hajji nawa na kashin kaina babana bai ba kowa wata ba ta yi ba to bayan na yi nawa sai na ce bara na ƙara yin aikin haji wannan amma na ba da shi na sadaukar da ladan ga wani ba baya kaga wannan ya zama na nafila ne ba na asalin farilla ba wannan matsala tana da fadi amma dai abin da yake shine marjuhi ma sahiha mashhurin magana haka shine ladan aiki yana zuwarwa wanda ba shi yayi ba idan wanda ya aikin ya ba shi ladan sannan a aikin da yake na nafila sannan wanda aka yi aikin ya zama na ba shi da damar da zai yi amma wanda ke yana a raye yana da lafiya to ba za ka iya masa aiki ba wa laysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da aiki ba shi da mallakar aiki a kashin kansa illa ma sa'a sai abin da aikata a kashin kansa wa anna sa'ayahu wa anna sa'ayahu kuma hakika aikin mutum duka saufa yura hakika aikin da mutum din ya aikata na alheri saufa yura da sanin za a nuna mai shi yusar fil akhirah za a nuna maka a lahira saboda haka wanda ke zai dauke maka zunubai ranar lahira za a nuna maka aiki ka gashi kai shi ma za a nuna masa nasa to sai yana yake da ikon da zai kaucewa kokawa da kubuta daga nasa aikin ya tafi neman kubuta daga aikin wani a cikin attaura ba a rubuta haka ba su kuma wani mutane sun karanta attaura shi me yasa bai karanta ya haka ba wa anna ta'ayahu sawfa yura aikin nasa fa a lahira za a nuna masa za a dauko masa aikin nasa kai ga aiki kaza da kai summa yujzahu sannan a saka masa akan wannan aikin da yayi aljaza al'aufa a saka masa sakamako mafi cika al'akmal mafi cika yuqalu ana cewa jazaituhu sa'ayahu wa bi sa'aya ana cewa na saka jazaituhu sa'ayahu wa bi sa ko asa ba a ce bi sa'ayahu ko asa ba wa anna il wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha sannan dai matuka karshen komai ila rabbika izuwa ga ubangiji wato karshen duk abin da ya faru na aikin da ba da sakamako da nema din duk ila rabbika ko ina ka to Allah shi ne karshe akan sa za a tuki bil fatahi wa anna wa qura bil kasri wa inna istinafa wa kaza ma ba'daha kamar wa anna huwa da hakan nan shi ma za a yi kisra fala yakunu in an ce wa inna fala yakunu madmun al jumal fi sufi ala wato an ce wa inna ila rabbika al muntaha to wannan wa inna ila rabbika al muntaha baya cikin abin da yake cikin wannan tafan baya amma idan an ce wa anna ila rabbikal muntaha din to ya zama na adafi ne wa anna sa'a sufa ya rabbul mirzahu al-zahra aufa wa anna ila rabbikal muntaha matuka tana gun Allah kamar yaya matuka wato matuka na jazai aiki wancan kafin ce masa zai doke mai aiki to matuka wa yake da karshen ya karba ko kai ya karba ya tsora maka ne ko kai dora maka wannan tikewar wannan yana a hannun Allah ba yana a hannun mutum bane sai ka ba ta da yusuf ko kuma wa anna ila rabbikal muntaha wani ayan malamai sun magana da kanta musamman malaman su yuti wa annan ila rabbikal muntaha cewa matuƙa na komai yaya rage matuƙa wa annan ila rabbikal muntaha cewa matuƙa dukkanin wani ilimi dukkanin wani tunani a bar shi haka gobe sai mu tashi ana alhamdulillah dama lokacin yayi ko to alhamdulillah eh gobe sai mu tashi kai ai lokacin da ban yayi sai mu koma kan wa anna ila rabbikal muntaha din saboda mun lokacin da muka tsara kafin yayi to alhamdulillah amin amin amin malam kama kara babban makara kuwa